وعلى آله وصحبه وسلم من هذه الله الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله zan fara na mantike ko ina ne za a sake a na mantike shafi na الشافية المنفصلة الشافية المنفصلة akwai ƙariya wacce ake kiranta shari'a munfasila wacce ce shari'a munfasila hiyar lati ta tarakkabu min al-qariyatayn ita ce wacce ake gwama ta daga mas'aloli biyu allati da kana bainahum hukumin imsal wadda hukuncin da ke tsakanin su ya cewa a raba suke arusan insani ko da kore rabuwa ثم الشرعية المفصلة على ثلاثة أقسام فأنا إذا الشرعية وتتك مفصلة يلي أخشى الشرعية المنفصلة الحقيقية حقيقية من بحقيقة بها أقول قال يا باي آخر أقول لك مفصلة كحقيقة وهي التي كان يكون فيها الإنسان بين الشيئين في والسبيل معه ita ce wadda hukunci ya zama a cikinta da cewa bayan da za a abu da ya faru a ce sun haɗu tabbas koko a ce ba su haɗu ba gaba ɗaya na hau kamar azur adadin mazu da wani mafar wannan adadin ko da ya zama zauji ne cika ne ko kuma ya zama farji ne na rana to ba da za a ce adadi ɗaya ya zama cika ya zama mara saboda ma'anar cika shine adadin da za a iya rabawa biyu ba tare da an samu karaya ba kamar biyu adadi ne cikakke zauji ne kamar hudu haka kamar shida haka kamar takwas kamar goma wanda yake ko mara shine adadin ba zai iya rabuwa biyu ba sai an samu karaya kamar uku kamar biyar kamar bakwai kamar tara wani adadai ne wanda suke mufassili to ba da zai adadi ɗaya a ce ya ba mu zamowa mutasila farji da kuma zauji dole sai dai zama zobi ko dai zama fardi ko ya faru na hannun da basu hakikiya ana ce ta ana kiran ta mutu ba hakikiya au ka yi hukunci ya da sabbin din tsarin bayan shi'ai ko kuma aka yi hukunci a cikinta da kore rabuwa a tsakanin abu na hau kamar a ce laisa albata ta hazin adal in ma zozo ko in ma mafasu ne ta samu yayi bayan da za a a ce ya taɓa afuwa a ce wannan adadin ko zai zama cika ne ko ya zama zai rabu da abu biyu madaidaita to bayan da za a yi adadi ya yi misali daga wani wani ƙwarin da hafsa da bakin hakikiya ana kiran misali ba ta hakika wacce ta farko musu ba hakikiya wannan kuma sali ba hakikiya sai ta biyu al-mufassilatu ba ne a tuzani mufassila wanda bayan da za a yi a ce an haɗa amma ta yi a kore duk gaba ɗaya ce babu ita babu su misali kamar a ce wannan ko dai ya zamo gajere ne ko ya zamo dogo ma'ana ba da za a ce ya haɗa zamowa gajere da zamowa dogo amma ake matsala wannan abu ko dai ya zamo gajere ne ko ya zamo kai to ai ta iya zama ma gaba ɗaya ba gajeren ba ne ba kuma farin ba yawwa ko kuma a ce wannan ko zai zamo fari ne ko ya zamo baki ta iya zamo gaba ɗaya ma ba farin ba ne ba bakin ba ne a a ja ne a ko algashi ne ko wani launin daban amma ba da za a ce ya haɗa zamowa fari da zamowa baki abin duk da yake fari to ba baki bane abin da duk da yake baki ba fari bane shi yasa nan ba da za a samu haɗuwa amma ta iya zamo a samu duk ba ba ko ɗaya ma a ciki wani da kika nuna kofi ya da yin tsari da nan amrai su zuri fakat ita ce wanda aka zuci a cikinta da cewa abu biyu ba da za a yi su haɗu in dai maganar gaskiya ce an san in tsari bai nan ma su zuri fakat ko ko ba da za a yi a ce an raba su in dai ana son magana ta zama gaskiya ke kaɗai na haɗa shai'u in ma ta garu wa in ma haɗa kama a ce wannan abu ko dai zama bishiya ko ya zama dutse wai ba ni na wato ba ni ra'ayi a ce abu ɗaya bishiya ne kuma dutse ne amma ta yi a samu abin da gaba ɗaya ma ba bishiyar ba ne ba kuma dutsen ba ne kamar a same shi tsuntsu tsuntsu bishiya ce tsuntsu ba bishiya ba ce tsuntsu dutse ne tsuntsu ba dutse ba ne wani kamun da hannu mutu ba mani a tun aljannu mani a tun jannu irin wannan ake kiran da mutu ba wadda bayan da za a ce abin ya haɗa ka bayan da za a ce abu ɗaya bishiya ce kuma dutse ne in bishiya ne ba dutse ba ne in dutse ne ba bishiya ba ne amma ta ne kuma kika ma ba su biyun ba ne وليس البتة هذا الشيء إما إنسانا وإما أهوانا ko kun ba da za a ce wannan ko dai mutum ne ko me ne wani kalula a salibatu ba da asulan ana kiran wannan kaliya saliba wadda ta hana haɗawa fatil awwali a matsala ta farko kaliya ta farko ita ce wancan da aka ce haza shawin ma shi zan wa ina garu kawai shi ruwa da zan wa shi zan mamu ba da za a ce abu ɗaya ya zama dutse ya zama bishiyar zama ba abu ɗaya dutse da kuma bishiya a wurin da ba zai yi ba wasu sani na siya na suke kawai shi ruwa yi insani na yawa ne amma a matsala ta biyu kariya ta biyu ita ce ya sa'an ba ta ta haza shi ina insani wa ina yawa ne to a nan ba abin da zai koyo dangane da a ce abu ɗaya mutum ne kuma mai rai ne tunda ai ba kuma mutum dangane ne na daga mai rai يعني الجمع بين الشجر والحجر في الشيء في شيء واحد ممنوع abinda ake nufi shi ne a ce abu ɗaya ya zama bishiya ya zama dutse kuma abu ne wanda bai ba walakin da gaba ɗaya kauni insanin ɗaya wannan nake tono sai dai haɗawa tsakanin gabo wata mutum ko mai rai ba a wani wanda ya haɗa ya hannu shi a zai haka kawo wannan misalin na biyu amma mafi yawan misalin da suka kawo shi ne misali tun da wannan damar ma ai an san shi mutum wani ɓangare ne na shi ne mai ko kama wani substance ne na ne mai amma banda ake kawo misali ba da za a nisa albatata hawa shi imma dawilan wa imma abiya imma dawilan wa imma abiya wanda wannan kaga shi ne wanda time ya zamo an samu sabo time a samu abin da yake dogo amma fari kamar yadda ta yi a samu abin da yake dogo amma ba fari ba kamar yadda ta yi a samu abu wanda yake fari amma ba dogo ba ta yi kuma a samu abin da gaba ɗayan ma ba farin ba ne ba kuma dogon ba yawwa an fahimta a nan yawwa akwai yiwuwar a ce fari dogo abu ɗaya ya haɗa sannan guda biyu amma ba dole ba ne sai abu ya ɗau ɗaya da ta yi zama abu ba fari ba ne kuma ba dogo ba ya zama baki ne amma da dene ne ko ya zama ja ne amma da dene ne an fahimta to al-mufassilatu mali'atu zuru ta uku ita ce wanda ake kira mufassila wadda ba yanda za a yi a ce an samu abu wanda gaba daya ba ya ɗaya daga ciki wanda shi kana hukunciya da iskar da ne a rai ne ka zai fagar ita ce wanda aka hukunci a cikinta da bambantawa tsakanin abu biyu dangane da bayan da za a yi su gaskata a waje ɗaya an sami in tsari mai nawa mafi kalin fakar ko kuma da kore rarraba tsakanin su a wajen cewa ba za su iya wato a ce ba su haɗu ba na hau kamar haka rajul imma insanin wa imma kafin kamar a ce wannan mutum ko dai mutum ne ko mai rubutu to bayan da za a ce an samu mutumin namijin da za a ce shi ba mutum ba ne shi ba ne rubutu ba ne dole akalla zai zamo mutum ta yi kuma ya zamo ma mutum din ne mai rubutu wani sabon Allah ta ta haza rajulu imma insanan wa imma rahika nan hakin sai ce imma insanan wa imma rahika kamar da can baya rubuta daidai ba bane wanda zai yi gaba daya a ce wannan dole sai dai ya zama mutum ko ya zama mai dariya sai ya zama ba mutum ba ta iya zama mutum ɗin ne amma ba mai dariya ba wata irin wanda ya ce ake cewa mun fassala ma ne aka mutu shi a nan haka ya kawo amma wadda suka fi kawowa a nan an fahimta shi ne a ce bayan da za a ce wannan abun ba mai motsi ba ne kuma ba mai zama kawai ba to kaga wannan bayan da za a a ce an raba abu in dai jiki ne daga a ce yana motsi ko ya zauna kawai ba wani abu wanda yake jiki da za a ce a wakati ɗaya shi din nan ba mai motsi ba ne shi kuma ba mai kawai ba ne dole ko zai zama mai motsi ko zai zama ya yi kawai kuma bayan da za a wanda yake jiki a ce ya hukunta daga waɗannan ɗaya daga cikin wannan bayan da za a yi ka samu abin da yake jiki alhali shi ba kawai yake ba kuma shi ba motsi yake ba dole inda ya motsin ba zai yi kawai dole inda ya kawai ba zai motsi bayan da za a ce ya haɗa su biyu bayan da za a ce kuma ya hukunta daga ɗaya daga cikinsu biyun ba za su haɗu ba ba za ta yi kuma a ce ba ko ɗaya daga cikinsu ba dole sai ya ɗau ɗaya daga cikinsu don wani sake kira munfasila mani akin kulubu sabanin shi misali da ya kawo shi yasa misali da ya kawo kamar da ɗan gyara a kai yawa misali da ya kawo shi akai ɗan gyara a kai munfasila mani akin kulubu ita ce abu wanda ba da za a yi sahabi amma kuma ba da za a ce su duka ba yawa ba da za a yi sahabi ba da za a yi a ce kuma kamar misali za a ce wannan mutum ko dai ya zama rayayye ko ya zama mutum to kaga ba da za a samu mutum a ce ba mai rai bane ba mai sosai bane in ba mai rai ba ai da sosai in ba mai sosai bane mai rai ne bayan da za a ce kuma ga mutumin da shi gaba ɗaya da sufantu da ɗaya daga cikin wa'annan ba in da sufantu da rayuwa ba zai sufantu da cewa ai matacce ne in da sufantu da cewa matacce bane zai sufantu da cewa shi rayayye ne shi yasa bayan da za a yi a ce sun yawo kunta da ɗaya daga cikin su yauwa bayan da za a ce ya hukunta daga ɗaya daga cikin kuma bayan da za a ce ya haɗu da duka su biyu ta wannan ne ya bambanta da wancan cewa misali wannan ko zai zamo dogo farko fari ai ta yi ma ya zamo gaba ɗaya dogon ne fari yauwa ta yi ya zamo kuma gaba ɗaya ma ba dogon ba ne ba farin ba ne a lokaci ɗaya ya zamo baki ne gajere kuma da hanko shi ne wannan bayani a nan da tashi alwa'ul jami an gama dai bayani akan nau'o'in kariya an gama bayani akan nau'o'in kariya ya hanzu Kai, akwai inda haske da duhu zai iya zuwa a nan, amma lan ka gane tsakanin haske da duhu akwai wani shamai. ta yi abu ya zama ba mai haske ba ne kuma ba mai duhu ba eh an ce abin da ake kira da abin da ake nufi da haske shi ne a ce abin da ake kira haske yana tashi daga gare yawa kaga aka samu abin da ba mai haske ba ne amma kuma ba mai duhu ba ne ta wannan ɓangaren ya danganta a irin nan da yadda ka ba da ta'arifin abin da kake nufi da hasken ko abin da kake nufi da duhu yawwa akwai inda za su iya shiga ƙarƙashin wannan amma akwai inda ba zai iya shiga ƙarƙashin wannan ba yawwa ya koma ga yadda ka ba da ta'arifi definition din na me kake me kake nufi da kake da haske ko me kake nufi da kake mai duhu ne. Eh, wani yake